أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة بيرق وطن rabi'u al'akhir ko rabi'u wato al'akhar hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 so kamar yadda bayani ya gabata cewa za mu gabatar da nasiha a wannan masallaci pour la première fois in ji baturi karo na farko in yi sallah a wannan masallacin kuma karo na farko in gabatar da karatu a wannan wurin mun shawarci 'yan uwa mi ya kamata a yi bayani kan shi saboda wani lokaci karatu yana samun muhimmanci saboda halin da ake ciki to sai muka ga kwanakin nan babban abin da yake tunkaran mu babban abin da yake doso muna shine abin da al'amarin da ya shafi zaɓe da siyasa abin da ya shafi al'amarin zaɓe da kuma siyasa to wannan maudu'i yana da muhimmanci ta fuska guda biyu na farko shine cewa maudu'i na jagoranci hatta da ɗaliban ilmi da dama ba su san hukumce-hukumcen shi ba na biyu duniyar da muke ciki game da al'amarin jagoranci ta rikice ta rikice wanda tana canzawa cikin kowane lokaci shi yasa irin waɗannan mawdu'ai suna da hatsari ta fuskar ilmi suna da hatsari ta fuskar magana kansu don ba abubuwan da ake son ai magana ne kansu ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya karatunmu da izinin Allah zai kasance kamar haka za mu tattauna da mi ake nufi da siyasa a musulunci za mu gani kuma cewa wane ne ya kirkiro a raba gwamnati a raba siyasa da addini wannan na farko kenan na biyu za mu tattauna akan wani nau'i na siyasa da ake kiransa siyasatul masalih da siyasatul mabadi sannan abu na gaba na uku za mu tattauna akan siyasa alghaya tubarrirul wasila sannan kuma abu na ƙarshe wanda za mu tattaunawa akan shi za mu tattauna akan siyasa ad-dakhiliyya wasiyasa alkharijiyya fil islam duk da yake lokacin mu bai da yawa amma insha Allah za mu yi kokari mu dan yada ya haske saboda mutane su fahimci inda aka dusa kalima ta siyasa ba angle bane ba france bane ba hausa bace larabci ne tsan tsagoronsa don haka kalima ta siyasa da muke amfani da ita ba turawa ne suke kawo mu da ita ba ka diba duk cikin kamus dictionnaire na arab in ka diba babin sinun da wawun da sinun za ka iske wannan kalima sasa yasusu siyasatan idza dabbara al'amra sasa yasusu ya tafiyar da al'amari ya yi jeren shi ya gyara shi ya yi organizan shi ya yi eleven shi yadda zai zamantowa abu na gari alƙur'ani mai girma bai taɓa amfani da kalima ta siyasa ba tun daga bakar hannasi babu kalima ta siyasa mai amma akwai kalimomin da suke nufin siyasa domin siyasa ita ce jagoranci to sai ƙur'ani wani lokaci ya amfani da kalima ta khalifa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa wanda zai yin hukunci ya zartar da hukunci a tsakankanin mutane Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab khalifa an sanya shi zamanto shugaba mai jagoranci shi yasa zaka ga Dawuda yana alƙalanci Dawuda jagora ne kenan kalima ta al-hakim da muke cewa hakimi ko kalima ta khalifa a'a asalin su suna nufin jagoranci da siyasa idan muka komo zuwa ga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga cewa akwai kalima ta siyasa ƙarara hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi na abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya bani isra'ila waɗanda suka kasance suna jagoranta tasusuhum al'ambiya su ne annabawa kullama halaka nabi khalafahu nabiyyun akhar duk lokacin da wani annabi ya mutu wani annabin zai zo ya mai bayansa domin Allah ba zai bar mutane ba su zamna kara zube babu jagora idan aka ce al'umma kowa na yin yadda yake so to babu al'umma sha'ir yake cewa لا يصلح لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم ساد لا يصلح الناس mutane bai yiwa su zamna al'amarin su ya inganta fawda ana zamne tarwatse la sarata lahum babu shugaba bai domin ra'ayukan mutane in babu shugaba kowa na da ra'ayi wala sarata idza juhaluhum sadu kuma babu shugabanni in dai hajja gorin sun kasance jahilai ne kenan kalima tana da alaka da jagoranci siyasa akwai ta a musulunci an san da ita abu na gaba shine cewa su turawa suna da abin da suke kiran siyasa shine politik politik a iliminsu sai suka kirkiro science politique en français ko kuma political science science ta jagoranci ilimin jagoranci to a musulunci ilimin jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jagora ne khalifofinsa jagorori ne sun tafiyar da al'amurra an yi dauloli na musulunci daula al'umawiyya daula al'abbasiyya sannan kuma daula adduwalul mutatabi'a ad-daula turkiyya ad-daula al-andalusiyya nan ma kusa kusa muna da daula ta Sheikh Usman bin Fodin kidan mun san da jagoranci idan muka duba bayan turawa sun yi taro sun turo waɗansu daga cikinsu sun zo sun binciki ƙasashenmu na afirka sun iske muna da jagoranci kala biyu jagoranci na farko jagoranci na musulunci kamar sokoto da muke baku labari jagoranci na biyu jagoranci wanda ba na musulunci ba na al'ada akwai waɗanda su ko da aka same su suna da sarakansu in ka tafi benin nan in ka duba boyiko akwai sarki wanda ya kasance yana mulki amma ba musulmi ba ne haka sauran ƙasashen kenan akwai jagoranci wanda ya ginu ne akan addinin musulunci akwai jagoranci wanda ya ginu ne ba akan addinin musulunci ba akan al'adodi da addinai na tsafe-tsafe sai turawa suka shigo suka same mu suka karance mu suka dawo suka yaƙe mu sai suka ruguza masarautunmu sai suka kafa nasu tsari ƙasar da ta yi manijar mulkin mallaka ita ce ƙasar da ake kira france kuma idan muka duba ƙasar da ta yi wa sauran ƙasashe mulkin mallaka akwai ingila musamman irin su najeriya irin su ghana su ne suka fi samun kaso a nan afirka da sauran ƙasashen duniya duk da yake akwai portuguese sun shigo akwai alman ta shigo ta yi mulkin mallaka a cameroon ta yi mulkin mallaka a iraki bayan sun faɗi a yakin duniya aka kwace musu wuraren da suka karɓa muka duba cameroon da france da ingila su suka raba su shi yasa akwai kote na anglophone akwai kote kuma na francais wannan tsarin sai turawa suka azamu bisa ga nasu tsari wani tsari ne shine sun iske masarautu masarautu masarautu to sai a ɗebo masarautu cikin wagga masarauta cikin wagga masarauta sai a dama in an dame sai a yi shugaba guda sai a ce president shine shugaban kasa da sarki shi yake mulkin terituwar kinshi kabila guda me yanzu ba haka suke so ba sai suka ce a ɗebo cikin kowace masarauta sai a hada sai a yi shugaban kasa guda bari in ba ku misali da Nijar yadda za ku gane difa akwai masarauta ta Borno Kanam Zandar akwai masarauta ta Zandar Maradi akwai masarauta ta Gobir da kwanni duka Gobir ne akwai kuma wani yanki cikin wannan wuri na masarautar Sheikh Usman bin Fodiyo in ka zo arewa masarauta ce wadda yake ta arewa an san da ita in ka zo doso akwai masarauta ta zarma in ka zo wajen filaberi akwai songai in ka tai agadez akwai masarauta ta tuareg azawad sai sun ka ɗebo nan sun ka ɗebo nan sun ka ɗebo nan sai sun ka daɗi sai an kai wani abu suna na nijar to yanzu duka sarakan nan sun komo ƙarƙashin shugaba amma wanda yake na turawa ne turawa ne suka tsara wannan abin can da babu wani abu sunan shi Nijar amma yanzu sun kawo Nijar sun sa suna Nijar kuma sun sa suna président de la République celui qui cap tout to kun ga daga nan sai aka samu wannan jagoranci bayan an ba kasashen mulkin an ba mutane yancin su bisa takarda da ƙaryace ƙaryacen da ake yi sai aka zo cikin wannan tsarin aka aza gwamnati munan Nijar a 1960 da sauran kasashe mafi yawanci aka ba su yancinsu bayan an ba da yanci aka zo aka yi siyasa siyasan nan ta yi shekara kusan zuwa goma sha biyar aka zo aka yi juyin mulki zamanin sai kunce bayan zamanin sai kunce sai kunce ya mutu ali shebu ya zo duka ana mulkin soja can zamanin jori ba mulkin soja bane zamanin kunce mulkin soja ne zamanin ali shebu mulkin soja ne to sai aka zo aka ce ana son a dawo demokrasi wanda rikici ya tashi aka kashe waɗansu ɗalibai waɗanda sun ka faɗa cikin ruwa musulmi ne dai muna fata Allah ya gafarta musu yanzu ma wai ana cewa wai sun yi shahada martir martir na na demokrasi ba wanda ya san wanda ya shahada in ba Allah ba wannan ya zo ya kare sai aka zo aka ce to za a yi demokrasi amma kahin a yi demokrasi akwai matsalolin da suka faru sai aka ce za a yi reconciliation national aka zo aka yi conference national aka yi haɗin kan ƙasa aka ce wane ya yi laifi wane ya yi kaza an yafi sai aka ce to za a yi ƙasar Nijar kundi to sai an ka ce le Niger est un pays laïque ashe Nijar ba ta zan pays laïque ba sai dan les années 1990 91 to abin tambaya a nan shekaru da sun ka wuce ita nijar mine ne kafin ta zama tolayik shine abinda kowa bai taba tambayar kanshi ba tun da minafsan katrobendis zuwa yanzu sai kumbiyan dadi c'est 30 ans non shekara 30 ne to avant avant avant avant avant avant la démocratie avant euh, abin nan l'indépendance menene muka kasance muna yi babu wani bayani idan ka koma cikin tarihi reference garin da gare mu na tarihi na turawa ne turawa sun shigo annafrik gaba ɗai jizicin teku to abin tambaya a nan kafin jizicin teku ya muka kasance muna rayuwa ina littattafan da aka rubuta na tarihi kafin wannan lokaci suna ina kuma ina tarihin mu yake balma an ce afirka ita ce tushen tushen tushen duniya afirka berceau de l'humanité to ya an kai an ka samu tarihin america an ka samu tarihin europe an ka samu tarihin shin an ka samu tarihin australia mai berceau kin suke cewa de l'humanité ita ko ba ka san inda tarihin ta yi ba wannan menene in muka zo muka dawo ma Nijar har yanzu littattafan tarihi suna nuna musulunci ya shigo Nijar hijira tana da shekara 151 san kanta kenan musulunci ya kai shekara 1200 da wani abu 1300 ba kaɗan in ka tai agadez za ka zo ka iske akwai wani ado da ake yi cikin gidaje sai ka ga an rubuta 101 101 an yi ma gidaje shi da yawan mutane ba san komi ne ba wannan abin tarihi ne yan kin nan sai yan zero kin nan sai stank paske abin da nimero da ake rubutawa zero stank ce yan kuma yan ce duk da yake waɗanga letter n 2 3 4 5 6 7 8 9 na musulunci ne waɗanga 'yan betuwa da ake amfani da su na arab na yanzu na ƙasar indiya ne mai amma lokacin ana amfani da su a matsayin larabci sai aka rubuta su tarihin da musulunci ya shigo a nijar a agadez bari in ce agadez tun da wanda lokaci agadez ce hijira tana da shekara 151 sai ake ta rubuta tarihin ga gidaje kada a manta generation generation sai suka zo suka sami wannan amma ba su san ma wani ma mai san ne ne dalilin shi ba wasu littattafai suna cewa akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiransa Uqba bin Nafi ya mutu a cikin Sahara ta Libya wadan suna cewa kuma ya mutu ne a ƙasar Misra yanki na ƙasar Misra shi da yazo nan bakin Sahara ta Libi yace to ba zai iya wucewa ba saboda wani lokaci kun san ittaqu firasatal mu'min yana yiwa ya ga Allah mun baki inda Allah yake so da shi kenan yace madaliban shi su su shiga ba kadiba litatafai da aka rubuta na tarihin musulunci a Nijar to kaga ashe kafin bature ya zo ya muna mulkin mallaka shekara 200 ko 300 musulunci ya fi shekara 1400 a cikin kasa da 200 cikin kasashen mu ina wannan tarihin yake ni musulmi suka rubuta ina reference kin babu mai tambayar wannan labari amma yau ce a ce maka ai turanci shine asali nan na zamu samun tarihin mu da shows komta a kafin zuwan turawa ya muka kasance muna rayuwa wannan dai kenan idan muka dubi laicite duk duniya inda an ka arota daga faransa ne dalili kuma revolution française revolution française ta samo asali ne daga lokacin da turawan faransa suka yi bore suka yi masarkinsu bore saboda an game kai da sarakai da masu kuɗi da mallamansu na iglis ana cuta al'umma su kaɗai ne ke da arziki suna sa mutane suna yi musu aiki iglis in ka kirkiro wata na'ura sai ta ce maka wannan na'uran ta saba ma iglis ta saba makarantarwar bible a kashe ka ko a kone ka ko a ɗaure ka karanta tarihin su bishirar na rubuci mutane suka gaji da zalunci don yau da gobe yau da gobe zalunci ba zai dore ba suka fara abin nafsan katrovent nef aka shekara goma ana fafatawa ƙarshe dai zuwa wato abin nan mil 16 katrovent nef ta fara zuwa mil 799 ta kai ƙarshe zuwa milmi san komi ya daidaita a ƙasar faransa wannan revolution française ta biya da shugabansu sarkinsu wannan lokaci sarki ne aka sa takobi aka fille mishi kai aka sa ga tangarahu ku karanta cikin tarihi yana nan mallaman coci sai aka ce ku koma masallacinku na coci ku zama can sai aka ɗauko republic shiyasa france ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa adawa da addini paske addinin da ya yaƙi wannan al'umma ba za ta yarda da shi ba kuma ita ce ƙasar da ta fi yaƙar masarautu ba ta yarda da masarauta ba paske sarki ne suka kashe kuma shi yasa ba ta yarda ba da tsarin mai kuɗi ya zo yana wani abu a'a c'est la république da an tashi kashe kafaransu ko a kai da kace a ce l'ennemi de la république to tun da sun yi muna mulkin mallaka wannan tasirin zai zo a kasashenmu daga nan sauran kasashe suka yi ta korar sarakansu saura kuma suka mai da tsari na shugaban kasa mai ruwa biyu saura kuma kamar irin su ingila aka bar sarki yana da matsayin sarki amma kuma baya mulkin mutane haka su Oland sun bar sarkinsu amma baya mulkin mutane haka su Belgic sun bar sarkinsu amma baya mulkin mutane su kuma su Alman sun ka koma chancelier prime minister shi yake da karfi amma shugaban kasa yana nan dai shi ma da yana da dan nashi karfi irin su Isra'ila sarki shugaban kasa bai da karfi haka suka tafiyar da tsarin su to France ta kirkiro la yistite muko an kawo mana ita 1990 an ka fara me yasa suka yaƙe wancan addini saboda addini ne wanda yana yaƙar ci gaba musulunci ya yarda da karatu na ci gaba balma yanzu ci gaban da akwai europe asalin shi na musulmi lokacin da daular abbasiya daular umawiya ta ruguje a can gabacin duniya wajen iraq a asiriya can ne kafital ta daular umawiya take banul abbas suka dauka suka yi kudeta juyin mulki kafitar ta koma bagdad sai daga cikin sarakan da aka kora ya tafi da shi da karinsu sun shiga ruwa sai sojoji suka cin musu can bakin ruwa suka ce musu aitun da mulki ya kai kasa ku dawo babu wata matsala dawa da kani sai kanin ya ce mawa mu dawo ya ce a yaro mu tafi ya ce a aitun da mulki babu mulki za su kyale mu ya ce kai dai mu tafi yaro ya koma wanshi ya ci gaba da tahiya yana zuwa suka kai shi inda shugaba aka sa takobi aka fille masa kai shi wannan gudan da ya tsira shi ya je a maghrib wajen maroc daga nan ya yi tunanin yadda zai ci gaba da jihadi ya shiga ƙasar spain ya kafa daula ta musulunci a spain wannan daula ta musulunci a spain sai da ta yi kusan shekara 800 suka gina university larabci ya koma langa official and spain daula ta musulunci a andalusi ka tai ka rubuta cikin google za ka ga daula ta musulunci andalusi shekara 800 zuwa 700 har yanzu garuruwansu suna ta spain university university kinsu an amshi garuruwansu an kwace masallatansu an kwace balma wanda ya gano ƙasar amerik christophe colomb a 1492 da geografi ta musulmi ce ya aiki wannan lokaci babu ilimin geografi ingantacce in ba ga musulmi ba daga espanya ne ya tashi wasu sun ce ɗan espanya ne wasu sun ce ɗan ƙasar portugal ne portugal wannan lokaci babu ilimi na geografi in ba ga musulmi ba ingantacce university university na larabawa su ne aka zo aka yi karatu da yaren larabci a espai an ka karantar da mutanen france da angleterre su ne suka kirkiro montre akwai zaki guda shida da suka yi daga awa ɗaya zuwa awa ɗaya namu na duniya waɗanda wanda muke amfani da su na montre ruwa suke fita bakin ɗaya daga cikinsu da wannan suke gane lokaci ya tafi 6 heures de temps 6 heures de temps 4 fois 24 heures su ne suka tsara ilimi ya ci gaba a europe suka yi university university babu lokacin da zan ba ku misalan abubuwan da suka aikata amma ka rubuta l'histoire de l'islam an andalusi za ka ga abubuwan ban mamaki wannan ilimin da ya kai ci gaba turai wannan addinin da ya kai ci gaba turai ba a cewa addini ne irin kiristanci wanda ya ce bai dace a yau kere-kere ba an 2006 wata telem ta kubci sai ta bugi katanga a espan cikin tsohin katangin nan da musulmi sun ka bari an ka iske liver ɗai-ɗai-ɗai sun kai liver dubu tamanin da shidda da yaƙi ya ci su sai suka ta ɗaukar littattafai suna yi sawa cikin katangin ne suna ɓoyewa saboda sun san halin turawa amma duk da haka ba a tsira ba suka sace littattafan suka yi traduction suka yi komi yanzu shi kenan sai suka ce ai musulmi jahilai ne ilimin mathematics na musulmi ne mathematics an gina ta ne akan ilimi guda biyu algebra da geometry algebra larabci ne ilmul jabri wal kasr aljabr wal kasr in kana karatun gado zaka gani jabr shine kamar abin da yake biyu hudu mara wanda ba mara ba kuma shine uku daya har zuwa abin da ya sama to aljabru shine abin da yake biyu hudu shida abin da ya sama alkasru shine daya uku abin da ake kira witri to kaka mara da wanda ba mara ba sai sun kace aljabar aljabru geometry da kasashen musulmi aka dauko ta kalima ta geo tana nufin kasa metri daga metar ne geometry auna kasa falsafi tagore uwayen mathematics cikin tarihi egypt ne sun kai karatu egypt kuma ba kasar faransa ba kasar musulmi ce waye tsaya tunanin wannan inda za mu tsaya kan waɗannan sai mu kai safe ba mu ƙari ba kenan asalin ilmin muka musulmi ne suka kirkira su amma turawa da suka sace sai suka yi development su suka cire sunayen musulmi ko suka canza sai a canza sunan musulmi ka azama ba musulmi ba yanzu imamu fakhruddin razi kana jin shi mai at-tafsirul kabir babban tafsiri ne ya kai mujalladi 40 babban malamin fizik ne babban malamin kimi ne babban malamin tafsiri ne da turawa sai suka zo sai suka cire razi sai suka sa razar to wannan ina baku misalin dalilan da suka sa aka samu laicite a France saboda can addinin da suke addini ne karkatatti addini ne bai yarda da a kirkiro na'ura ba lokacin da musulmi sun je sun yi karatu sun gina europe a halin da suke ciki a yanzu musabbabin gado ƙasar amerika da geografi ta musulmi aka tashi daga spain shi yasa da ka koma asalin ilimi asalin ilimi asalin ilimi za ka gane ba wai turawan bane na musulmi ne aka kwace aka canza suna aka yi kwaskwarima wani lokaci aka yi tradiction aka canza sunaye ana ƙarya ana cewa turawa sun yi ci gaba kenan yanzu an raba addini da gwamnati a france an zo muna mu ma an ce muna mu raba to problem kin su kiristanci ne da gwamnati mu ko dan musulmi ne da gwamnati addinin musulunci kuma yana tafiya ne tare da gwamnati shi yasa wannan laifi tekin sababban da akwai can france ba su ne a akwai nan suka zo suka kai laicite a daula ta karshe wadda suka ruguza ta musulmi a turkiya faske wannan lokaci daula ta turkiya ita kadai ce daula ta khalifa wadda ta yi saura ta musulunci mai karfi suka ruguza ta shikenan shekara a min nafsan ventuwa min nafsan ventkat wannan daula ta kwari daga nan ne sunan khalifa ya kare a musulunci musulunci bai kai shekara 100 da barin mulkin duniya turkiya ta yi shekara 500 tana mulki hannun turai da kuma kasashen gabacin wajen rasha duk turkiya ce ta kai musulunci sai in puissance amma yanzu sun ɓoye wannan ok don haka ya kamata mu san dalilin da ya sa layi cike ta tashi kasashen turawa mu gane cewa akwai bambanci da kasashenmu bai dace mu yi mukarana tsakankanin su ba paske addinin musulunci shi ya yadda da karatu bal ma kalima ta farko wadda ta sabka cikin qur'ani wata kalima ce iqra kai karatu kuma musulmi su ne suka yi dubbafin waɗannan abubuwa na ɗan baku misalai don ba darasinmu ba ne don ku gane bambanci wanda duk yace gwamnati ba ta da alaƙa da addini ƙarya ce yake yi paske musulmin da suka zauna europe spain suka gina daula musulmi ne kuma suna da gwamnati kuma su suka karantar da turawa kuma tarihi ya tabbatar da wannan a gurguje lokacin mu yana tafiya sai mu tafi akan abin da tabbar muna a kasashen wannan cewa gwamnati ba ta da alaka da addini shi yasa sai kasashen mu suka rikici mutum in ya samu jagoranci ko yana aikin gwamnati basu an ce babu alaka tsakanin aikin gwamnati da addini sai ya yi duk bandar da ya ga dama gare ka Allah ba zai tambaye shi ba malamai ku koma can ba ku da izini in an yi kaza ku ce an yi daidai ko ba a yi daidai ba mai sai turawa suka ce to ku yi hatara malamai suna da hatsari ku ɗibi wani koce ku ba su ku amshi musu wani koce shine a ba su koten aure saki duka kai amma abin da ya shafi hukuncin barawo in ya yi sata no wanda ya sha giya za a yi mai haddi no wanda ya kashe za a kashe shi no zina za a yi bulala tamanin zuwa ɗari in mutum ya mutum kasafi bulala tamanin in ya yi zina za a yi mai bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya yi aure za a jefe no sai aka hada yanzu shi yasa wanda duk ga jagoranci har shi na ganin ba malamai kauyawa ne musulunci bai ma san yadda ake jagoranci ba bai shi su kamsa faske abu ne waɗanda an gade su an gade su yana ganin kamar musulunci bai san da zaman shi ba shi ko bai san musulunci ne karantar da turawan ba shi yasa mutum bai jin tsoron ya zalunci al'ummar shi bai jin tsoron ya yi duk ɓannan da ya ga dama saboda mi saboda gwamnati ba ta da alaƙa da jagoranci amma alhamdulillah yanzu musulunci ya shigo cikin administration musulunci ya shigo cikin portar deteni musulunci ya shiga cikin etudiant musulunci ya shiga cikin ma'aikatu musulunci ya shiga ko'ina cikin ɗan lokaci kaɗan al'amari ya canza da soja portar deteni wanda bai shangiya bai kai soja ba sojan daga sallah ba soja ba ne sojan da bai zina bai da karuwa bai kai soja ba baka sallah baka salati baka cin abin mai sallah yanzu kuma sojoji ga sunan su ne makaranta Allah ya ji kan shugaban kasar Nijar bare shine shugaban kasa na farko wanda ya fara daukar etudiant na Franco Arab akai su Sudan su yi kur na officier su annarab da annangle kuma su karanto Qur'ani kuma su zaka kuma su karantar da sojoji yayi kokari to musulunci ya shiga cikin sojoji shekarun baya da suka wuce kanal tuwa muna alkalancin musabaka sai ga wani soja ya zo daga tondabiya zai yi musabaka ta alkur'ani izu 60 bariyar san sai ga wani inspector de police ya zo zai yi musabaka ta alkur'ani izu 60 hizib 60 matar shi kuma za ta yi ta hizib 30 a ƙarya ta ƙari etidiyan da ba a sallah an yi an yi a hana abu da masallaci sai ga shi zamanin muhammad usman amin da san ka turban sai an buɗe masallaci a tudiyan da bruskin su sun kai buɗe masallaci sai rfi ta ce l'islam est rentré au niger par la grande porte yanzu hijabi ya yi yawa da jif da buji ake sawa yanzu ko ba su hijabi tun da sai duka suna da hijabi jusqu'à terminal jusqu'à doctorat akwai wani daga cikin etudiant filozofi yake karatu yana ga rubuta doktora ya zo waje na gyaran har da shi ta alkur'ani izib sistim imam malik da an kai musabaka ta alkur'ani ilotin lufemi university abdul mummuni to yanzu fa da in kana ema musulunci karna ko a yi tamtam ko a yi rawa ko a shagiya ko a yi yanzu etudiant in sun haɗa kuɗi su ce a yi wa'azi a kira mala magana ta ƙari kenan yanzu musulunci ya harfaɗo ya shigo zancen araba addini da gwamnati wani abu ne wanda yana da ɗan lokaci akwai sauran waɗanda suka yi karatu ga turawan zalla su ne suka yi saura amma yanzu lokaci zai canza da izinin Allah zuwa ɗan lokaci kaɗan da abin da ka ga dama kake yi amma lokaci zai kai inda wallahi baka iya motsawa da in mutum na sallar university abdulmumuni ƙauyenci ne yanzu ba na rantse da Allah in kai yi sallan magriba university abdulmumun kaga abin mamaki inda satellite za ta yi kusa kusa ta gwada ma imaniyar makuran da mutuwa zai an haka harbin makana kashi Allah ya muni mai kyau to wannan asarakin da tabbar muna an yi shaye-shayen giya yau ga su buranijar suna ɗaukar kayansu suna sa kai saboda giya ba ta shayuwa duk waɗannan abubuwan na arnanci suna ta tafiya na kafirci ina suke babu ba sai mu je nukta ta biyu yan uwa saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba nukta ta biyu sai siyasartul masalih wal mabadi al masalih jam'i ne na maslaha shine yan tere al mabadi jam'i ne na al mabda shine wato abin da ake kira kamar muna iya cewa kamar ideology aqidarka mabda' to yan siyasa akwai siyasatul masalih akwai siyasatul mabadi mutane dun da duniya akwai ashabul mabadi akwai ashabul masalih ashabul mabadi su ne waɗanda suna da tsari aqidar su babu abin da zai girgiza su su taba wannan aqida tana yiwa aqida ce mai kyau tana yiwa mummuna aqida kafirai suna nan akan ka'idar su ta kafirci musulmai suna nan akan aqidar su ta imani munafukai ba su da aqida suna nan suna nan duk inda akwai yan tare sun ne suke dan ka gane to ya za a yi siyasa ta yi kyau sai an samu ashabul mabadi alhasana kana da aqida kana da ka'idodinka na tafiya kuma su zama to ka'idodi ne na gari wani daga cikin fausayar manya-manyan masana ya ce cewa أكبر خطأ في حياة الإنسان أن تتخلى عن مبادئك babban kuskure a duniya shine ka bar aqidar ka saboda wani abu mu ko sai mu ci mishi a'a akbaru khata'in fil haya an tusirra ala al khata'i wa anta ta'lamu annahu khata babban kuskure shine ka tahi akan kuskure bayan ka gane kuskure Basu in kana da aqida sai ka gano ba ta kware bace kuma in an kace ba za ka barta ba ai wannan kuma mushkila ce to da yawan 'yan siyasa na zamani ashabul masalih ne sha'ir yana sifanta wani ɗan siyasa ya ce ya duru ma'azzujajati haisu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsin ya duru yana kewayawa ma'azzujaja tare da madubi in an kai haka da madubi ai ba a gani ko sai ya juya shi ma yake can don a gan shi wa yalbasu lissiyasati alfa lubsin yana sa wai riga dubu ta siyasa in yazo wajen malamai ahli sunna yace musu to kun san wa mu mun yarda da ku saboda ku ne adda aqida mai kyau ingantatta harka kuma muna son ku ba mu wa'azin kasa ya kamata a rinka yin wa'azin kasa mai yawa cikin Niger duk wanda yace ba wa'azin kasa muna son matakin da zamu dauka kan shi fa fa fa fa fa ayaka in ya juya sai wajen boka ya ce musu to le nijar ita fayi laik kowa a bar shi yayi abin da ya ga dama mai bauta ma dango yana da izinin ya bauta ma dango babu wanda ya shi hana ku ga ma kuɗi ku sai ku siyo raguna da bakakken raguna da bunsura ku yanka a yi ta kayu in ya zo wajen karuwa ya ce musu to ya kamata a kawo muku masu kiɗi za mu gyara muku mgt yadda za ku yi rawa ku tashi ai kuwa duk wanda ya haɗu da shi haka ne zai gaya mishi ya abinda ɗan yake so ya san kai menene kake so to wannan ita ce ake cewa siyasatul masalih shi bai da wata aqida illa dai kai ga abinda kake so zai yi maka insidiya in yazo ya ce muku kuna cikin wahala za mu san yadda za a iya gyara muku rayuwarku ya wuce in yazo wajen kauyawa ce musu a gonakinku suna da matsala za mu ka muku taki za mu yi muku yadda gandari za mu yi muku kaza waye aikuwa an ƙari to wannan ita ce siyasatul masalih wa siyasatul mabadi dan siyasa na gaskiya mai aqida zai tsaya akan adalci ba wai sun ya kai ma mutane ƙarya ba don su bi shi za ku bi ni ku bi ni da gaskiya ta ba za ku bi ni da gaskiya ta ba ku je ku zabi abin da kuke so ba dole bane sai na yi shugabanci yana yiwa in mutu ban yi shugabanci ba amma ba laifi bane Allah zai kawo Allah ke kawo canji zai kawo canji da ba Allah ke kawo canji ba da Buhari ba zai ci zabe ba a Najeriya amma da takkai an yi masa magudi na dai an yi mai na biyu an yi mai na uku ga na hudu kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jagoranci don ka gane da ba Allah ke bada jagoranci ba da Donald Trump bai zama shugaban kasar Amerika don ilin Veni Palestina kai da kanka ka san Donald Trump a cikin da an kai shugaban kasa Amerika babu ilimi babu tsari babu ma sanin ya kamata magana saki na yake wa kasan mahaukaci ya shan baya to don haka kada kwaɗan mulki ya sa ka kareci kareci abu na uku sai mu zo zuwa ga siyasa alghaya tubarrirul wasila alghaya tubarrirul wasila kafin wannan mu sani cewa babu wata siyasa wadda babu maslaha a cikinta duk al'amurra na duniya akwai amfani cikinsu amma wanne ake gabatarsuwa wani zai gabatar da mabade aƙida shi akan maslaha in dai maslaha za ta saba ma aƙida sai ba zai dade ita ba wani kuma zai gabatar da maslaha akan aƙida shi yasa shi da an dan bashi wani abu zai canza aƙida ta domin maslaha musulunci ya da maslaha amma maslaha wadda ba za ta saba ma addini ba maslaha wadda ba za ta ruguza ƙasa ba nuktan mu ta uku siyasa ta alghaya tubarrirul wasila wannan siyasa ce wadda turawa suka kirkiro suke amfani da ita a duniya kuma kasashenmu ta shigo muna mutanenmu suna aikata ta sunan wagga siyasa alghaya tubarrirul wasila ma'anin da ake nufi da alghaya fah alwasila moyen sai sun ka ce la fin justifie les moyens ƙarshe inda za a burin da ake so a cimma to ya halatta ya baka damar ka aikata duk abin da kake bukata bari in baku misalai da za ku gane ba islam lokacin da yana son ya mamaye duniya in yaje kasa zai ya kasa shi na fada wani dalili babu wani dalili sai ce kasa almanya ta yi karamci tana bukatar ta yi faɗi shi kenan yanzu kasashen mu da an kama mai da muka tambayi turawa me yasa kuka zo kuka kashe mu mutane kuka yi mu wani abu sai a ku ku waye bane ana da bukatar a canza muku tsarin rayuwa ba yadda za a yi a canza mu da tsarin rayuwa sai an kashe mu me yasa kuka yi makamin nukiliya duniya ba ta bukatar makamin nukiliya kudin da ake birje na arm nukiliyar a duniya ya isa ya samu mu samu gonakinmu duk na duniya mu gyara su amma an yi makamin nukiliya saboda a baka tsoro baka da izinin ka motsa duk wanda ya arma nukiliyar yanzu ya zan shugaba shi ma ba a taba shi ga yaro nan dan koriya ya zan kadangaren bakin tulu bai tabuwa dan mi dan makamin nukiliya gare shi amma su sun yi sun ce wani bai da izinin yi me yasa kuke sawa ai kudeta a kasashen mu saboda alghaya tubarrirul wasila ko da kasashen afirka za su kone gaba ɗaya in dai turawa za su cimma muhimmancinsu to ya halatta me yasa kuke sai da makamai ana kashe mutane a Afrik alghaya tubarrir wasila ya kamata a sayar muku da makamai a amshi kudin ku kutai can ku kashe kawunan ku me yasa kuke haddasa yaki a kasashen Afrika da kasashen Larabawa fashe alghaya tubarrir wasila kudi za a samu de miliyar de dollar shi yasa Isra'ila tana can an kai ta an bata manya-manyan makamai kullun Laraba suna son sai makamai ba a iya sayar musu da irin na Isra'ila kenan kaga riba ce kasuwanci ne dole na su sai makamai su ba da miliya saboda mi saboda su waɗancan su ji daɗi kenan Isra'ila ba yadda za a yi Amerika ta fita bayan ta don kayan harka ce alghaya tubarrir wasila ga kamfunan su sai a yi magani da magani in ka sha sai ka warke yanzu ko da ka sha magani ma karshen ta kwana biyu na kana rabuwa da wanga ciwo sai ka kamu da wanga ciwo a face bondaya mi yasa saboda bai dace baka samu lahiya kudi ya kamata a samu gari ka da suna yawan motoci masu inganci kun san Land Rover aiko Land Rover Land Rover shekara 50 ta kai ana hawanta ko shekara 60 ko ko ba har yanzu akwai Land Rover ko ko babu kauye to nasarar da yi landrover bai da hankali yanzu motocin da aka yi da tol da kartuna ake yin su mafi yawanci saboda ya kamata da kaɗan taɓa tahiya da mota kwana biyu ta romaki sai ka sai ka aji ta kashiyo wata kana tsaye mota an yi mata karti mai muwar da ta bugi rami sai ta haukaci karti mai muwar ta mutu san vincent kimli sai ka kai mana tsara kuɗi alghaya tubarrirul wasila duk abin da za a yi maka yanzu kun ga portable kin ga da muka saye gashi na an yi shi kullun sai a haukata ka sai a ci maka mtank mts mset mwit nf m just 13 14 15 16 17 18 ai ta canza ba ne sai ka haukace baka sani ba kuma in ka tambaya menene bambanci tsakanin san kiɗin da sis wani lokaci ma sai ka ci bambancin ba wani abu da ba kamera wa gani miro 11 na waga kamera ni miro 12 na kuma saboda shi kasashen laraba an afirka sai kaga wani bai yarda sai ya samu nuvo model wadda yake darne kiri kuma shi bai komi da portable kin gaban da waya bai ma san wani ne shi ba ko wani abu hanya ce ta mi ta haukatar da mutane portable an yo shi amma portable kuma da ya haɗi sai shi ba da pass da ya fashe dole sai ka hidda kuɗi shi yasa ka sani haka mutu option ba su karewa kuma in ka mutu za a cigaba da yin option paske suna da tsari na an san in an kayo abu wanga koke sai a yo wani wanda ya fi shi marmakon ka diba menene amfanin da nake yi da wannan abin ba wannan kace kallo ba in ba afirka babu inda zaga da mutum da portable na yan miliyan 500 mil amma ban da waya bai babu abin da yake da shi ko bai iya ba bai ba san wasu da shi da ake yi ba to wannan siyasa ce ta alghaya tubarrul wasila to wannan alghaya tubarrul wasila ita ce mutanen mu masu siyasa an Afrik da kasashen Larabawa suka dauko duk malamin da zai hana a cimma buri to ya halatta a kashe shi ya halatta a daure shi ya halatta a kore shi ba mu bukatar ganin malamin da zai hana mu mu ci nasara an yi wani taro na yan siyasa a Najeriya da aka yi taro aka kare za a watsewa sai shi dan siyasa sai tura da wata magana mai muhimmanci sai ya ce a buga ganga aka buga ganga mutane sun ka dawo ya ce to akwai wata magana mai muhimmanci da nake son in gaya muku ku sani cikin wannan tafiya tamu karuwa guda ta fi malami goma in ba su kamu da ƙuri'a alghaya tubarrirul wasila duk wani mutum wanda zai hana a cimma nasara to za a ƙare shi za a ba boka kuɗi ko da an ce an yi shirka mutuwa za a yi jahannama za a nan bari in an kai ga mulkin nastaghfirullah ko da an yi magudin zabe an ce haram babu matsala nastaghfirullah duk abin da za a yi a yi a dai kai ga mulkin alghaya tubarrirul wasila ita ce siyasar da ta shigo mu yanzu kasashen mu na Afirka zaka ga mutun ya maida mutane kamar babu abin da ya ga dama yake aikatawa paske shi dai in dai bai cimma buri ne to kasan ma ta kone gaba daya saboda bai cimma burin shi ya halatta mu'amala da goka ya halatta mu'amala da turawa da kamfunan turai waɗanda su ba shi kuɗi ya zaka yi kamfani in ya ci zai ba buɗe musu arzikin ƙasa su ibi abin da suke so shi dai ya samu dai a ce shi ne gaba amma duk arzikin ƙasa shi ya sayar ma kamfunan turai in dai ya ci zai ba su dama su zo su yi ɗiban mai su yadda irin ka hidda makansu abin da suka ga dama alghaya tubarrirul wasila a ƙarshe sai mu shiga cikin darasin mu lokutan mu ta karshe dan lokaci ya matso ita ko tana da tsawo kuma bamu ce komai kanta ba shine as-siyasa dakhiliya wa siyasa al-kharijiyya kun san akwai siyasa ta cikin gida akwai siyasa ta kasashen waje in ka tarra mallami ka ce mai mallan wai cikin musulunci akwai siyasa ta cikin gida da ta kasashen waje yi musulunci yace sai ka ji ce kai siyasa ba kafirci ce ba ta da alaka da musulunci wannan yana taimaka ma turawa siyasar cikin gida musulunci yayi bayanin ta siyasa ta kasashen waje musulunci yayi bayanin ta kuma akwai dalilai amma banda lokaci mai yawa zan ba ku sune kamar a gurguje in ba ku kamar les points essentiels da ake cewa siyasa ta cikin gida musulunci ya ce a gina ta akan abubuwa guda shidda ka riƙe da kyau na farko hifzuddin a kiyaye ma mutane addininsu duk abin da zai taba addinin mutane ba siyasa ce wanda ya kamata a yi ta cikin gida ba na biyu hibzun nafs a kiyaye rayukan mutane a ba da tsaro ingantacce kada a yarda mutane su kai inda za su gajiya gwamnati ba ta iya ba su kariya su ɗauki mataki da kansu idan abin da ya fara faruwa najeriya kenan na uku hifzul mal a kiyaye dukiyar mutane dukiyar mutane kala biyu ce akwai wadda a can ta jama'a ta gwamnati kada a yarda masu ɗiba su ɗiba kuma kai baka ɗiba kuma ka ba dukiyar mutane kariya kada ya zama to barayi suna iya shigowa duk lokacin da suka ga dama su ɗibi dukiyar mutane na hudu hifzul aql a kiyaye hankalin mutane kada a bari a shigo da kwaya kada a bari a kawo waɗansu abubuwa da za su ɓata hankulan mutane su kokayin ko kuma a bari kafafen yada labarai na turawa suna yada munanan akidu a cikin kasashe kuna da izinin satellite da bukai da kuce a like ta in kuma kana son misali sai baka misali da sanje bata da faransai ni yayi ce ayi RFI ayi ayi ku penta ko ba ku penta RFI ba me yasa saboda sanan da kike ganin ana kamar yaki kada a taba barin hankulan mutane su lalace matasa da sun zan yan kwaya ina za a kai labari siyasa ta cikin gida ta musulunci ya ce hifzun nasab a kare dangantakan mutane kada a bari wani shi zai lalata da matan wani aure ya yadu cikin al'umma a hada zina suna cewa a yi dole na yarinya sai ta kai sha takwas a yi mata arme rashin imani ne ka a yi mata arme wane ne wane ne Ghana sai ga shi ‘yan mata na makaranta guda yarinya 672 duk an yi musu ciki. Ka saurare kafafen yada labarai. To su ko waɗannan yanzu kaka za a yi. Yarinya 672 matar ni sai za a shirya ba. Akwai wani abin nan a ƙasar Amerika, coach ne. entrepreneur na ekipta 'yan mata ya lalata yarinya sun kai 132 duk yariyar da an ka kaga tabar shi ya lalata da ita da an ka kai shi kotu shi juji cewa bai san ko shekara da zai samu ba tun da yarinya guda in kan lalata ta za a saba shekara kusan 15 ko 20 to 20 20 gida 132 so 132 shi cewa bai wasa abin da zai samu kada wani yayi lalata da matan wani kuma ba shi doka a ce a akwai shi da amnesty wai kariya gare shi kariya gidan wa na shidda shine hibsul ird a kiyaye mutuncin mutane kada a yarda wani ya taba mutuncin wani babu dalili in ka taba mutuncin wani za doka za ta haukarka to waɗannan abubuwa guda shidda su ne siyasa ta cikin gida duk ƙasar da bata kiyaye su ba babu zancen ta zauna lafiya don midon su ne kashin bayan zaman mutane a gurguje tun da lokaci ya tafi kuma sai siyasa ta kasashen waje wani da ya to ai babu da ya soya international and islam wani da gama haka waye gama wannan akwai ƙasa da mutanen da ke rayuwa a cikin ta in ba ta musulmi ba ce alaƙar ƙasa da ƙasa alaƙa ce guda biyar manya wanda duk a gurguje na nake ba ku suwa wannan daula ko ta zamanto addaula wadda take akwai as-sadaqa bainaha wa bain ad-dawla al-islamiyya as-sadiqa kenan sannan akwai daula al-mu'adiyah daula mai adawa da ku akwai daula al-muhariba wadda kuke yaki da ku da ita akwai daula almustamana wadda akwai yarjejeniya ta aminci tsakankanin ku da su to sannan akwai addaula almuhayida daula wadda ita babu ruwanta da makiyinku kuma ita ba ta tare da ku duka waɗanga abubuwa akwai su cikin addinin musulunci idan akwai yaƙi tsakaninku da ku da mutane mi za ku yi ya kasu za ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayan an kami shahari ba zaman yake ba kafirai sun kami shahari yaƙin Uhud an yi yaƙi ayoyi suna da cikin alqur'ani daula wadda babu ruwanta ita ba ta shiga yaƙi tare da ku ba babu ruwanku da su su ba su taimaka ma wani kuma su ba su tare da ku shikenan magana ta kare daular da kun ka kulla alaka da ita ta aminci Allah ce ku cika musu amincin su براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أن باسوا وتاهدوا أنك تأندينا بأدد السوداء daula wadda muka kulle yarjejeniya da su Allah ce a cika musu alƙawarin su illal ladina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahad ahadan fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim in kun kulle yarjejeniya in za a yanke yarjejeniya Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa sai ka ga musu cewa to yanzu babu wancan aminci tsakankanin mu da ku ka ɗauki ayoyi wanda suke cikin suratul tauba da kuma suratul tauba da kuma suratul nisa za ka ga alaƙoƙi na dauloli waɗanda musulunci ya shimfiɗa su ana nuna mai lokaci ya fara matsowa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul nisa illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum an gane ko sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum as-salama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila busu yaƙe ku busu taimake wani kuma sun ce ba su tare da ku babu alaƙa tsakanin su amma sa tajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salama wa yakufu aydihim fakhuduhum waqtuluhum haythu saqift wajadtumuhum taqaftumuhum ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina ashe dauloli na musulunci duka waɗannan ka'idodin Allah ya shimfida su kafirai yadda ake mu'amala da su littafi na ibn al-qayyim ahkamu ahlul zimma yadda musulunci ce ai alaka da mutanen da ba musulmi ba in sun shigo ko in za su fita in ma za a ba su aminci in ma mu'ahaduna ne littafi ne babba ya kai safa kusan 400 da wani abu duk waye san da wannan ka'idodin koko aka taso a cikin musulunci sai an kace an kai ta karatun hayaniya ba a ma rubutun dokokin musulunci wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qawmun la ya'lamun dan uwa musulmi lokaci yayi amma dai wadanga na dan baku su ne kanun labarai ne tunda akwai dalibai kuma akwai wani lokacin Allah ya ba mu dama tana yiwa a ƙara faɗaɗa bayani abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai wani lokaci Allah ya haɗa mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh